وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda sake tattara mu a wannan majalisi mai albarka karkashin darasi na wannan babban littafi na Imam Bukhari a sahih yau muna ranar talata 29 da wata na al-Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1448 wanda ya dai da 14 da watan bakwai shekara ta 2026 muna cikin babi ne na bayani akan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan muku manta ba satin da ya gabata mun yi dogon hadisi guda yau ma ga wani dogon hadisi irin wancan din yace qalibun shihabin malibun shabi ke ta zuri wa akbarani abdurrahman ibn malik al-mudliji wa huwa ibn aki suraqata ibn malik ibn ju'shum yace anna abahu akhbarahu baban suraka yake ba shi labari a ba yake ba shi labari annahu sami'a surakata ya ji suraka ibn ju'shum ya kulu yana cewa ja'ana rusulu kufari quraish ja'ana rusulu kufari quraish yace yan aiken kafiran qurayshawa sun zo mana wato suraka ibn ju'shum shi a ƙauyen su garin ruwansu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto zai hijira an shiga yawo daji ko ina ana neman su da shi da abubakar allah kara musu allah kara musu shirra to shi suraka ƙauyensu su ma labari ya zo ana nema annabi sallallahu tunda sun maɗi gari ruwa duk wanda ya gani ya kawo shi akwai diya za a biya shi da shi da abubakar duk wanda ya gansu ya zo da su ko da rai ko ban rai za a biya shi diya to yanzu shi ma ya aka aiko garinsu garin suraka ibnu malik ibnu joshu sai aka gaya mushi yawwa sai aka ce musu yace cewa to shine ana ke cewa yan aiken kafiran shawa sun zo mana yadda a nuna fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubakar diyata kulli wahid minhuma man qatalahu aw sarahu yace sun sanya diya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar kowanne ɗaya daga cikin su ga irin kuɗin da za a biya ga duk wanda ya kashe shi ko kuma ya zo da shi a ɗaure kenan an sa kuɗi na annabi sallallahu daban na abubakar daban idan ka zo da annabi sallallahu na san dole can za a sa kuɗi mai yawa idan ka zo da abubakar shi ma ga abin da za a bada ko da rai ko ba rai shi ke nace fa na ana jalisun to shi su raka bayan yan aiken ƙuresha sun gaya musu haka tunda su ma duk garin kafire ne an ba su labari kenan su ma suna nan suna neman ashe su ma sun gani tunda kamar yanzu wanda ya samu kamar shi wani abu ne ya samu na kuɗi kenan yawwa to sai ke cewa fa na ana jalisun fabaina ma ana jalisi ina nan wata nan zaune fi majalisi fi majalisi qaumi a majalisi na mutanen yace bani mudlish kenan iz aqbala rajulun minhum yace sai wani namiji daga cikin qurayshawa kafiran quraysha ya taho hatta kama alaina ce muna majalisi mu zaman kamar zaman da muke haka yazo sai a kansu wa nanu julusun yace muna zaune faƙala ce ya suraka kenan ya san suraka ya ce masa ya suraka inni kadar aitu alifan aswida bisahil uraha muhammadan wa ashabahu ya ce ni waɗazu na ga wasu mutane shine aswad ke na ga wasu mutane ina ga wani mutanen wa ya ce muhammadu ne da abokan shi cikin masu neman ne wani ya tsinkayo su ya ce ni na tsinkayi mutane a wannan wurin sun bi ta wajen wajen da ku sun wuce ƙara suraka suraka yake cewa fa'arabdu annahum hum sai na san eh annabi ne da wayannan mutane to amma zai ya bar shi ci wannan kuɗin kun gane ko tunda ai kuɗi aka sa duk wanda ya zo da annabi sallam ko ya zo da abubakar ga inda diya da za ba su ko ne ko bare kenan yanzu wannan kafiri cikin nema ya tsinkayi mutane kenan sai ke cewa na ga zo ke tambaye suke cewa na ga wasu mutane da sun wuce na tsinka su a nesa amma ina ga Muhammad ne da abokan shi to Yesu raka ya gane Yesu ne yanzu kenan juya shi zai yi dan kare ci wannan kudin shi ya ci kenan yace sai na san su ne fa qultu lahum innahu laysu bi yace a basu bane daga kaji da adam kenan kuma wai ba ya wadi bai da wani abu a dan shi ya ci kudin za ku ji yadda aka yi ya ce walakin na kara ayata fulana wa fulana ya ce kuma ya ƙara juya ya ce a da wani da wani da kai mutanenmu ne ka gani da wani da ya zalima wasu mutane ya ce in tsali kubi a ayu na a gaban idanmu suka wuta suka wuta gaji wa dan adam ba ya ce sun ma yake cewa bi a ayu na sun ma labistu fil majalis sa'ata ya ce kuma su ma mutanen na majalisin shi su ma ya musu wayo kenan biya tashi mai ya bi bayan su don kar wani ya ji a ci kuɗin da shi ya ce sai na ɗan zauna ɗan lokaci kaɗan sai mutane sun manta ta yi sa'atan ya ce sun makumtu sai na tashi fadakartu ya ce na shigo gida fa'amartu bi jari ya ce ina da wata kuyanga sai na mata umarni ce ta je ta hudu min doki ta baya gajiwa shi yana zai ci kuɗi yawwa saboda haka na ce an ta da bi farasi wahiyya min wara'i akbar ya ce tana bayan wancan tudun kenan ta yi ta hudu wa ita shi kenan fata bisa ha alayya in ta huta da shi ita bayan gari ta rike mini ita kenan ki bi ta nan bayan gari ki je ki tsaya can kar ta huto ta nan gaban mutane ki rike min dokin kenan zan je ki yawwa to saboda haka wa akastu rumi yace na dau mashi na ku jo da kyau yace fakaraitu bihi min zalil baiti ya wuto ya wuto daga bayan gida ta bayan gida ma wuto ba kowa da wuto ba dan kar kowa ya gan shi ya zai samu wannan abin da aka sa yake cewa fa qadantu bi zujjihi al-ard yace wannan tsinin nashi nake jan shi a ƙasa kenan mashin ma ta ƙasa ya jayo shi haka dan kar ma wani ya gani kuma yake jan tsinin a hankali dan kar kowa ya gani yace wa ghafartu aliyahu yace saman na mida shi ƙasa na rike tankin nake jan shi a hankali ya ce hata a taitu farasi sai na zo inda ta rike min dokin na ya ce fara kibtuwa sai na hau doki na fara fa'atuwa ya ce sai na zaburar da ita saboda haka to karribu bi ya ce tana gwaggwaba wanda ba gudu ba shi ba hankali ba shi ne sassaka da ake cewa eh ko gwaggwaba duka ɗaya ne ya ce hatta da nautu minu sai da na kuso wajen annabi sallam da abubakar da wanda mutum biyu suke tafiya daman shi ya san su ne kenan shi yanzu bukata ta biya ya samu kudi ya ce to abin da ya fara faruwa da ya ta zo kusa da su ya ce fa asarat bi farasi ya ce sai dokin na sai tuntube ya wuntsuro sau da kawai kenan akwai matsala kenan ya ce fa karatu ana na hwado na wuntsuro daga saman doki kenan da abin da aka fara yi doki ta yi sarsarwa da suke yi ta kusa haɗuwa haka shi ne da wuntsuro daga sama kenan kaga hanyar alamar abin babu kyau yawwa yake cewa fa ahwaitu yaji ila kinanati yace sai na meko hannu na gidan da nake ajiya kun san tana ta gidan kibiya abin da suke sawa kibu a lokacin kamar kori yake a lokacin su a jahiliya komi mutum zai sai ya buga su inda alheri in suka baro sama kenan yayi abu in suka baro haka kar yayi su kawo komi canyi ne kawo har yanzu ya saba kowa a tare da shi a kowane abubuwa ko mai za ka yi kamar in sahara ne sai a ɗauko a buga su kenan in ya baro sama o shi kenan ni za ka yi in ya baro ƙasa ba ka yi ba kenan yanzu kenan da ya ga yawun tsoro ma wani abin ku akwai kyau ya ce bari in buga an gani yawwa to shi ne ya ce da ya ɗauko su ya ce shi kenan yawwa ina muka tsaya fasa karatu min al'azulam ya ce fassaka rutu min al-azlam sai na hudu wannan kibban nan shi yasa wa an tasaka simu da Allah ce bil azlam shine wannan aka haramta ya ce fassaka sabtu biya na bugata adurhum amla abinda na sa abi ne ake sa in yi ko kada yi ko kenan in cutar da su ma'ana in kashe su ko kada in kashe su shine adurhum amla yace fakara da ladhi akrahu wanda ban na san kenan kada in kashe su sai huto kada kashe su shi ko so yake kashe su ku ji da yake abin ba na gaskiya ba ne ya ce fara ki mutu farasi kawai ya sace koma ya hau doke ya ce wa asaitul azlam na sabawa kibban da na ce kai kashe zai sun ce kana kashe kuma ya ce kashe zai kenan ya saba musu kenan bin su zai yi ya ce shikenan tuqarribu bi wannan dabba ta tana gwaggwaba da ni tana dan sauki da ni hatta idza samitu qira'atan rasul ya ce sun zo gak da su na ji a nan sun ashe suna ta yi ma iya karatu ya ce na ji karatu na manzo Allah sallam wa huwa la yaltafit kuma annabi ko wai wai bai ya ce wa abubakar yaltafit yukabbiru yuksiru irtifat ya ce abubakar yana yawaita yin waiwai shi a sallallahu yana tafiya na karatunsa shi kuma abubakar yana yawan waiwai iya diba ga ana bin gobe abin yake ta kawai da na matso kusan nan nasu sakat ya gafara sifil ardu hatta balagatal rukubatai yace sai ga kawahuwan dokin na wasu nutse a ƙasa sai da suka zo gwiwoyi na kenan doki ba ta yi tahiya kenan ta yi ƙasa kawai kuma a kai tsaye ne ya ce fakar tu ana nawun tsiro oyo dole ta yi ƙasa ya dole shi ma tsira zai ana ma sace faɗowa eh ya faɗo sun ma zajartuwa ya ce na tsawatar dabba ta tashi kenan ta zabo kawata ya ce fana haza ta zabura ta kasa falam takar tukhruj yadayha ya ce bata zama za ta iya hudda hannun ba a wannan lokaci ya zabure ta ta yi motsi ko ta je tso kawai amma kawai ta iya zuwa yace haka nake matsa mata yace fallan masa wat qa'ima lokacin da ta daidaita ta tsaya yace idhani athari yadayya usan yace sai ga inda kawata ta sa sai ga wani hayaki yayi sama kenan da ana nuna mashi dai abin babu kyau yace sai ga wani satihun bi sama yace yayi sama yace misalu dukhal kula ce yace amma kuma yadda kasan hayaki yace ha'ilo yace tsari in sake buga ji yace fassa kasamtu bil azlam na buga kibban na dai mu gani abin da iya rike ko ba kyau ne in kashe ko kan in kashe kenan yace ha'ilo dai to sai yace bakar jallazi akara wanda likikin sai huto kenan yanzu karo na nawa na biyu abin da ban na son dai ya sake hutawa to yace fa na dai tuhumi kuma yanzu na san abin abin bai yi ba fanadatin bil amana yana kira su nace amana amana ke na ba da amana ban na taba ku kuma ka mutu kenan ina iya so ya zo gurin su kenan muka yi magana ta amana shikenan fa waka bu suka tsaya fara kibutu faras yace sai a lokacin ya hau doki ya samu damar tayya hatta ji to sai lozo musu yace waka fi nau shine laqitu ma laqitu min al-habs yace to ni da mu abin da ya shiga raina lokacin da naga abin da na gani da aka tsare dabbar ta ya ce tun da na gama dabba ta ta kasa tahiya na ga wannan matsalar biyu ya ce a raina daman na saka an na ego haka ne an saye zaharu haka ne ko an saye zaharu amru rasulun sun ya ce na tabbata da cewa al'amarin annabi zai bayyana kenan wannan abin ya yi ƙarin mutane zai bayyana fakultu lahu sai na yanzu kuma zai gaya mu ya ce inna qaumaka qarja alufi kadiyya ya ce mutanenka na maka sun sa diyya akan ka da kai da abubakar duk wanda ya kawo ko da rai ko bare yanzu kaga kuma ya fara da bashi labari yace wa akbartu akbaru ma yuridun nas bihim yace na ba su labarin duk abin da mutane suke yi da su an hutu ana neman ku ko ina gashi yanzu ma abin da aka yi saboda haka na ba su labari yace wa aratu alaihim zada wal mata nace to ku dan dakata in je in kawo muku guziri da abin da za ku yi amfani yanzu shi har ya bi zai kawo musu guziri ya ce amma me ya ce falam ya zira'ani ya ce ba su karɓi komi a gurina na daidai abu biyu ne anan na farko dai annabawan allah dama wasu yi kowa kame kai na biyu kuma shi mutum da ba musulmi bane a kowane lokaci dole ya taka anzan da shi ko dole ya taka anzan da shi da mun kafiri ba ba mutum bai da za a yarda shi saboda haka shi yasa kenan ba za su karɓi komi a wajensa ba yace amma ba su karɓi komi ba ya ce wala min sa'alani ya ce ba su tambaye mu komi sai me ya ce illa an kala sai dai kaɗai abin da ya ce akhfi Allah ya ce to ka ɓoye labarin ka ga kowa labarin bar ruwanka duk wanda ya zo kai da ku sani ka dai ka bar labarin ka mu ba mu taɓa ka kai ba ka kai sha'aninka ya ce fa sa'altu an ya katuba li kitaba amnin ya ce na tambaye shi ya rubuta min takarda ta ni da ni da shi mun kulla abara kenan ne ba a taɓa ni ba فأمر عامر بن فهيرة ولم يتجد سودي عامر بن فهيرة يم أمرتشي شي فكتب في يجي رقعة من أدم أكوي وتفاتا تكراتي كما تفاتا أجكين تيروبوتا لوكتن دسو أجي رمزو يجي ثم مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى الله يشيك با يتبي أنك ما يمدو قال ابن الشهاب قال ابن الشهاب أزورك يتشوا فأخبرني أولو بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين kanu tijaran kafiri da minas sham ya ce manzara sallam a cikin wannan lokaci a hanyar ya gamu da zubair ibn al-awam mijin asma ya ce yana tare da wasu mahaya amma musulmi ne sun taiti kasuwanci sham annabi sallallahu ya gamu da su kenan wani yan uwa ne musulmi saboda haka sai ke cewa fakasa zubairu rasulullahi sallallahu alaihi ababakar zubair ibn al-awam Allah kara masa yarda yawa manzo Allah sallallahu yawa manzo Allah tufa horare hora da shi da Abubakar kowa mishi kwambule guda na tufa horare ya sa musu kaya suka zamanto kaya farare yace wasami al-muslimuna bil madinati makarin rasulullah sallallahu alaihi makka su kuma yan madina suka samu labari annabi ya fito daga makka to sai dai wannan lokacin nan dama kusa labari mai zuwa da wuri tunda labari dama mai sauri wanda zai zo a doki ko wani abu yan babu tarfin amma sun ji annabi ya hutu kenan dai ɗan lokaci kaɗan ana saurare shi to mutanen madina su ko suna jiran an zuwa nan fakanu ya gaduna kulla gadatin ilal harra dukkan safiya za su zo bakin harra su zauna suna jiran manzalar sallan fahimtaziruna suna sauraren shi hatta ya ruddahum harru zahira sai garjin rana zai mai da su sai in rana ta yi zahi ta yi zahi suke koma suna jira manzo da sallam to ana nan ana nan dai yau a hoto bai zo ba gobe a hoto tunda kwana takwas suka hanya fan qalabu yawman bada ma atalu intizarum wata ran suka juya sun koma gida bayan sun tsawaita nan sun ja kwarai sun jira falamma awu ila buyuti lokacin da suka zo gidajensu aw fa rajulun min yahud ala udun min atamihim sai wani behudi ya wani katon gini kamar manyan katangu da ake dogayen nan sai ya hau sama zai biya wani bukatar shi da wani abu zai zai a sama kadai iya hawa wannan behude gane ko li'amri yanzu ilayhi wani abu ne zai diba dan da diba nesa sama ake hawa shi ba ne ma nan sanin ba amma wani abu zai leka kada yana leka fa basura bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi mujaddin ya ce sai tsinkayi manzo Allah sallam da sahabbai da fararen kaya shine mujaddin da fararen kaya ya zulu bi musarab kawalwal ya tana kauda su wannan abin da ake cewa tafkin shedan ko in kana tafiya zaka tsinkayi kamar ruwa sai kai kamar ka gansu a su bacci in mutum iya nesa da ya kake gani kamar ka can ai bai bace maka yace to kawalwal ya tana badda su yace falam yamliku yahudi wannan bai hudu da ya tsinka mai mallaki kan shi ba sai ya kyale bakin shi an kara bi ala so ya daga murya sama ya ce haza jaddukum alladhi tantazirun jadd ana abin da ake yi rabo shi yasa shi wala yafu udal jadd minkan jadd kenan an yace wannan shine rabon da kuke saurara wala wannan shine rabon ku da kuke saurara kenan ali annabi sallallahu alaihi wasallam yace fasaral muslimin ila silai kowa ya zabura da gudu ya dau makami kun san ada in za a je ko ina zaka je da makami kowa ya zaɓi da ɗau makami za a je tare na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina shikenan fatala qau rasulullahi sallallahu alaihi bi zahiratil harra da garjin rana suka tare manzo Allah sallallahu alaihi ya zo garin Madina da rana kai tsaka yazo fa adala bihim zatal yamin da suka tare inda suka yi sai karkata da su bangaren dama aka tafi hatta nazala bihim fi bani amr ibn auf sai da ya sauka a bani amr ibn auf shine ake cewa quba unguwa ji ana ta masallacin ku ba wannan unguwar yake ta wa zalika yawmul isnin min shahr rabi'in al-awwal ranar litinin ne annabi sallallahu ya shigo garin madina a watan rabi'in al-awwal wasu ce ranar juma'a amma wannan shine zan ce bi da ranar litinin ya shigo garin madina rana ta litinin shikenan kuma tsakanin wannan gurin duka bai wuce farsaki guda ba kenan kamar kilo hudu ne na tsakanin ko kuma kilo biyar gundutu ne farsaki mil hudu shine farsaki guda shi ko milki wani lokaci na yi kenan dai ba nisan gudun da biyar zuwa dan wani abu haka yawwa fa kama abubakar linnas abubakar ya tsaya wajen mutane kasan aka zo tare mutum kowa yana murna abubakar shi ya zama to yake tare mutanen shi ke shi ya tare mutane wajen nasarar su salam samitan annabi salam ya zama na ya shiru ifada biga man ja'a min al-amsari mimman namir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuhayyi abubakar sai ga waɗanda suka zo yan madina wanda ba su ga manzo Allah sallallahu kowa in yazo yana gaida abubakar hatta asabati shamsu rasulullahi sallallahu to da yake garjin rana ne ai inda ya tsaya ya zamana inuwa ya tarro shi kenan inuwa ta tarro shi shine kuma yanzu sai abubakar fa aqbala abubakar sai abubakar ya zo wajen shi hatta zallala alai bi rida'i ya ka abin da yake dora na jikin shi rida'i din nashi ya mishi inuwa da shi ya mishi inuwa da shi saboda haka fa arafan nasu rasulullah sai suka gane lalle wannan manzo Allah tunda ai ba wasu san shi ba ai da ya mishi inuwa sai suka gane kenan wannan manzo Allah wani ma ji zai ko bako ne daga cikin yanta yesu tunda ai su su hudu ne ai yace inda zalik a wani lokacin suka san annabi sallallahu alaihi wasallam fala bisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bani amr bin auf bi da asharata ne sai da kwana goma sha kafin ya karasa cikin garin madina tsakanin da garin madina kamar duka ce nan da zango ne ya tsaya bani auf me aka yi masallaci iya zuwa abin da aka fara yi masallacin kuba shine farkon masallacin da aka yi a musulunci tunda masallaci a musulunci da aka yi na kuba aka yi shi yasa Allah ce la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taqwa shine masallacin kuba yanzu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama aka gina masallacin kuba alladhi usisa ala taqwa wanda aka kafa fandasin akan tsoron Allah wa salla fi rasulullahi sallallahu ko manzo Allah ya salla a ciki sannan kuma sun maraki ba rahilatahu sannan ya huta go tashi fasara yamshi ma'ahu nas mutane suna tahiya da shi dama da hagum can gashi mutane suna neman shi nan kuma duk masoyin shi kaga al'amarin duniya kenan wani yana kinka wani kuma yana son su yanzu wannan gari Madina kowa horin ciki ake su kuma amma yanzu nan suna na a garin maka suna cizi yatsa kenan sun neme shi same shi kuma ya yi su kuma abin da ba sa san wani shi ne ba dama abin da suke ki kar ya je ya gudu ya je wani gari in ya je wani gari suka karbe shi to wannan garin ba za su kyale mu ba mu taba shi kenan muka ce za mu taba shi dole ya ki zai kuma hakan ta faru abu ne kana ki kuma dole tana kamar mutuwa ce ai mutum yana yana yana kin yana goce mata ko ta taro shi yasa Allah ce zalika ma kunta minhu tahil abin da kake gudun shine taro ka mutuwa ke to haka su ma suna gudun kada musulunci yayi kari to gashi a zuci to shine yake cewa hatta barakat inda masjidin rasul sallallahu alaihi madina yace wannan taguwar da aka zo da kanta kada ana tafiya da ta zo inda aka masallaci da kanta ta durkusa kawai agar taguwa ta surkuya ta durkusa a nan ana zama shikenan bil madina wa huwa yusalli fi yawm idh rijal min al muslimin gurin gudawan lokacin nan musulmi anan suke sallah amma taguwa tana zuwa ita ma gurin kawai ta durkusa a gurin shikenan wa kana yace mirbada li tamri li suhail wa sahal gulamaini yatimaini yace gurin asalin shi guri ne na shanyar dabino asalin gurin shanyar dabino ake gane ku kamar akwai guri da ake gyarawa kamar shi kamar a gyara gurin kamar wani da tsasa suminti in aka dabino a nashi shanya har ya koshi to gurin shanyar dabino ne nasu ne na wasu yara ne guda biyu su hail da sahal marayu ne guda biyu kenan nasu ne gurin ake mutane suke amfani da shi a nan to shi kenan fi hijiri sa'ad bin zurara kuma amma wanda hajar sa'ad bin zurara shi yake kula da su a gidan suke kuma a ƙarƙashin suke faƙalar rasulun sallam sai manzo Allah ke cewa hina barakat bihi rahilatu lokacin da tago ta durkusa yace hadha insha Allahul manzil yace nan ne masaukin Allah so summa da rasulun sallam gulamai ne yace a kira yaran biyu masu gurin yana zuwa sai gurin fasawa mahuma ya musu tayi yace iya so sai wannan gurin kuna ji ko shikenan bilmirbat a wannan gurin da ake wannan da ake shanya dabino liyattakizahu masjidan dan ayi masallacin faƙala duka yaran biyu suka ce labal na haɓu daga ya rasulallah suka ce za mu baka kyauta kuma karɓar kuɗi ya rasulallah fa'a ba amma ya ƙiya a ba rasulallah an ya ƙabi da homin huma hiba ya ƙiya karɓa kyauta hatta bata a homin huma sai da ya siya a wajensu shi sa annabawa kaliba ga abubakar da kansa da ɗan mai taguwa da ya ce mun ya kama ɗaya mai ce mishi da ya ce kyauta mai ce ya ce a da kuɗi da kuɗi ya ce a kyauta ya ce da kuɗi ya ce a ɗaukanta za ka yi arzu sai da manzana ya ce ni ina so in hauta wa yanzu daman taka ci haka abu bakar ya ce mishi lalle ya bar shi shi a yau daman taka ci amma shi so ya ba shi kudin shi to saboda haka manzana salma ya ƙi karɓa kyauta sai ya saye shi minhu ma sun mabana mai sun mabana hu masjidan sai ya gina gurin ya zama masallaci wata fi ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yankulu ma'ahumul labin annabi sallallahu da kanshi yake daukowa tubali birgin da ake yi da kan shi ke ɗaukowa ana aiki tare da shi yake cewa fi buniyani wajen gina wannan masallacin waya ƙulu wa huwa yanqulu labin annabi sallallahu yana faɗa lokacin da ke ɗaukowa tubalin yana cewa hadal himalu la himala khaybar ko yace wannan abin da muke ɗauka alherinsa ya fi lamtin khaibar lokacin daga khaibar ake kawowa da bino kenan ya yi abin da mutane suke lamtarwa suna ɗorarwa suna kawowa na da bino yake ce haka ne ko ya ce haza a baru rabbana ya ce wannan ya fi zama ɗa'a da ya ce rabbana anan bai ce ba ko rabbina ko rabbina ma suka ce akan ne da ne kenan ya rabbana ya ubangijinmu kenan kamar yana magana da ubangiji subhanahu wataala wa atahar kenan wannan ya yi zama da'a ya yi zama alkhairi ya ubangijinmu shi ya tsarki waya kuli yana cewa allahumma innal ajara ajarul akhira allah lada dai lada na lahira ne farhamil ansara wal muhajira ka ji kan mutanen madina da mutanen makka to wannan beti guda biyu shine betin da aka ji manzo Allah sallallahu ya rera da kanshi saboda shi yasa ma'ana malam yazo da shi yake cewa fatamassala bi shi'ir rajul min almuslimin lam yusammani yace sai kamanta irin wani waka na wani miji a cikin musulmi da yake kire irin tsarin wakarsa ibn shab yake cewa walam yamluguna fil ahadith yace to duk hadisan da muka karanta ba wani abu da ya zo mana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamassala bi wata shi'rin annabi sallallahu yayi baiti na waka in ba tamin cikakken yin hadin abiya in ba wannan baitin ba kenan wannan su ne aka ji daga bakin manzo Allah sallam wanda ya yi su hadisi ne da shi ke nan kuma kara ya isa to mu je mu je shaɗi biyar ba bismillah wala wani lalata baka zo ba ko eh an aika mashi ka gani ko yawwa to kenan za mu tashi wabil gaibi ko biya ta saban na ba kowa san ta قال المصنف رحمه الله وبالغيب فيها تحسبن كما فشى عميم وقلت النور فاشي فاشي كحلا وإنهم تفتح كافيا واكسروا بشكر بتا سلمي وابصر في كتابي فارسلا وثاني يكن غصن وثالث هاثرا وبطا بفتح الظن فاشي بنكيا وفي الروم سفعا خلف فصل وعن نسء يكن مع العسرى مسارى ولا ولا حلا
to ba da imamu ra'ayi bi Allah gidan ke cewa ka karanta ka ce wala ya saban nan ladina kafaru kaka ce wala ta saban nan نعم yawwa ka ce ya saban nan نعم ita wala ka ce ya so kaka ce ta saban nan masu wannan kira ce kama fasha amiman malam ibnu amir da malam hamza da malam hamsu kenan malamai biyu da rawi da sauran malamai hudu da rawi da duk gaba ne ta saban suke cewa yace wa qulfi nuri fashi kammala yace a cikin kahala a cikin suratul nur akwai la yasabanna alladhina kafaru a can baka ce la yasabanna yace amma na suratul nur yace fashi kammala malam hafsa ya huta sai malam ibnu amir kin da malam hamza kenan su suna nan amma shi wancan ya huta in kun diba ai na can dama ai su biyu ne ko na hamsu نعم yanzu to hamsin ya huta yanzu kenan su duka biyu ko ina la yasabanna suke cewa yace wa innahum ta kafiyan yace innahum la yu'minu kace annahum la yu'jizunu aydunahum kamar ta wasu sama yace ga malam ibnu amin dukkan malamai shi da kowa innahum la yu'jizun yace wa kasir da shi ubata asal wa eh, nan da yake ta wa in janahu li salmi kace li silmi wa in janahu li silmi fa zinalaha yace malam shuba anan yake cewa wa in janahu li silmi yace waka zirfil qitali fa ibsira yace amma na suratul qital a can ba shi kadai ba yace da malam hamza da malam shuba kenan malam shuba ya samu kalin mutum guda kenan wannan surar shuba shi kadai na suratul wancan kuma shi kuma gaba ɗaya su duka biyu kenan shi da malam hamza to sai kuma in yakum minkum 20 in yakum minkum mi'atun ko ta farko نعم yace wasani yakun yace in yakun tabir نعم ka ce in yabon ka sa ya gusulun ya ce malaman kufa da malam abu amur kenan malamai hudu kenan saboda haka malamai uku su kuma in takun ya ce wasu alisuwa na ukun kuma ya kundin ta ukun kuma ka ce ya kundin sawa ya ce malaman kufa kare yanzu an mahu da malam abu amur kenan su malaman kufa duka biyu da ya suke shi kuma wannan a na farko kaɗai a nabi ne ba ka gawin shi ake yana shi ya yi wahala ya ce wa za a ban bi fata hibban fashi nufila wafi rumi sif an hulbin fasli yake ta kuma ka karanta da'afa wa alima anna fikum da'afa karka ce du'ufa ka ce da'afa yace masu wannan kira'a fashi nufila malam hamza da malam asir shi sa hafsu kenan suke cewa haka ne kenan malam hamza da malam asir wafin rumi a cikin suratun rumi ai akwai Allah da zai khalaqakum min da'abin sun mun ja'ala min ba'di da'abin yace na suratu rum shi kuma sif an khul fi faslin an samu kari akwai malam shuba shi wa shigo akwai malam hamsu da shi iya can kun gane ko to amma shi hamsu iya da suka bi shi sa ce khul sai kuma faslin malam hamsa kenan yanzu anan mutum ɗaya ne ya ƙari malam shi uba kenan shi amma hamsu iya da huska biyu yawwa kenan yana faɗi wancan kuma yana faɗi irin na sauran jumhur sai ka ce wa annis an ya kuna ma ka lamin an ya kuna ka ce an ta kuna lahu asira kai ka ce an ya kuna ka ce an ta kuna abin gane ko ma al'asira ya ce kuma kan ce me yake ce an ya kuna lahu ma ka lamin an ya kuna lahu asira kai ka ce asira ka ce an ta kuna lahu usara jami za ta mai da shi ya ce ma kane nabiyin an ta kuna na hul'usara ya ce to mai wannan kira shi ne hulal hula mala abu amu kira mala abu amu shi kaɗai ke da wannan kira ma kane nabiyin an ta kuna na hul'usara sauran malami an ya kuna lahul an ya kuna lahu asara shi yasa ai daman shi hamza can caki wa hamzatu asara fi usara kenan a can wa in ya ci kun usara shi a can hamza shi ne gita asara amma nan kaga shi ma baya cikin wannan wa in ya ci kun usara ya ce asara ya ce wa hamza tu asara fi usara wa zan mu tufadu in ce kace tafudu kaga ce tufadu kace tafudu saboda haka ce nan kun ji kira da take nan kenan hulan hulan wala abu abu shine mai wannan aikin kai sauran bai tiɗe to karsa shi mana
وبكافه شفا ومع الإمي يا أيني أقبل to ya kare yace wilayatihim hatta yuhajiruhu malakum min wilayatihim kace min wilayatihim zaka ce wilayatihim kace wilayatihim yace da kasara waye mai wannan kira ce fus mala hamza shine ke sha wila sauran malayin walayati ya to aya a can ma suratul kafi akwai walayati ko yace wa bi kafi a cikin suratul kafi shafa malam hamza da malam kisai kenan yanzu ya samu karin dan uwa a cikin suratul kafi yace wa ma'an inni kenan inni guda biyu shi yasa ce ma'an akwai inniya ya aini akbara su kadai ne ya adil idafa a wannan sura kenan wannan sura ba ta da adil idafa kenan sura ta kare insha Allah za mu tafi suratul tauba subhanaka allah wa bihamdika insha Allah la ilaha illa anta astaghfiruka eh insha Allah ke da alƙawarin da muka yi na tafiyar da shigar su dalgari kenan gobe da Allah ya abinda Allah ya sa ne aka sa